fasali wani fasali wa min usuli ahli sunna wal jama'a daga cikin abin daga cikin usul jam'i na aslun aslun ga malaman tauhidi shine abin da ya shafi aqida aqida tauhidi shine asali da ibada da mu'amalat wadannan dorasa ne daga cikin asalin abubuwa na aqida na ahli sunna wal jama'a to suna da aqida cewa annad dina addini wal imani da imani qaulun wa amalun zance ne da kuma aiki addini nan yana da ma'anar yana da ma'anar aiki aiki don addini yana da ma'ana biyu ko ma'anar addini ko ma'anar sakamako uku ke uku ke kenan ko ma'anar aiki hmm? to aiki na ima aiki na, na addini da kuma imani ƙaulun wa amalun zance ne da kuma aiki dole ka faɗi da bakinka sannan kuma ka aikata da gaɓuɓuwanka wanda ya faɗi magana imani ɗaya da baki ko aikin imani da baki amma gaɓuɓuwa ne ba su aikata ba da gaske ke yi ba iri na yana ke zama munafiki wanda kuma aikatawa ɗai ya yi ba tare da ya faɗi ba shi ma duk ba da gaske dole sai an samu biyun nan ƙaulul ƙalbi zance na zuciya wallisani da kuma na harshe zuciya tana zance tana aiki kun san da haka nan hakan ga shi ma harshe shi zance gare shi da hannu wa amalul qalbi aikin zuciya kuma imani aiki ne na zuciya wallisani da harshe wal jawari daga bubuwa to duk wannan aqida ce ta ahlus sunna wa annal imana kuma ahalin sunna wal jama'a suna da aqida cewa imani yazidu yana karuwa bi da'ati da ayyukan da'a wayan qusu kuma yana rigewa bil ma'asiya da saba ma Allah yazidu wayan qusu wanda yake abin ga abin ga sun saba musu bangarori biyu sun saba ma ahalin sunna ga wannan aqida na karuwar imani da rigewa ta da murji'a yan alallaba sannan da mu'tazila da khawarij su ko yan zafi su murji'a abinda suka cewa kafirci ɗaya haka ka tashi da mumini amma da zina da shan giya da dullafin da ka aikata kana nan muminin kamilul imani su an murji'a yan alallaba duk abin da mutum ya aikata inda yana laifi ne ko mi girma ne yana nan mai cikakken imani ba ma mumin mai cikakken imani wannan bai da alaka sabonka bai da alaka da imaninka su kuma kawari sun ka ce a'a su ko ko sabon Allah kai ya haram kazan kahiri kazan kahiri duk wanda ya saba ma Allah ya zama kafiri sun hakore gaba ɗai mu'tazila sun ka ce a'a ya tashi da imani san ba wanda ya saba ma Allah ba za a kira shi mumini ba amma kuma ba za a kira shi kahiri ba huwa baina manzil huwa fi manzilatin baina manzilataini yana tsakanin wani matsayi tsakanin matsayi biyu ya bar imani ba a ce mai mumini sannan bai kai kahiri ba a ce mai kahiri yana na tsaka tsakiya shi ba mumini ba shi ba kahiri ba ya bace bari su ko mu'tazila haka sun kace to duk ba su yi daidai ba mu ahlus sunna mun kace a imani yana karuwa yana ragewa ba wai abu ne sandararre ba kana ƙara ayyukan ɗa'a imanin kana ƙaruwa kana ragewa kana yin ayyuka na saɓo imanin kana kana ayyukan ɗa'a imanin kana ƙaruwa kana ayyukan saɓo imanin kana ragewa sannan imani shi aka magiris na zuciya ita ko zuciya ita aka masa tayarin ta sauran gabubuwa don haka in kana aikata ayyukan ɗa'a imanin kana ƙaruwa to kamar ana girisin ɗin zuciyar sai ka ga wasu abubuwa duk da baka iya da wani imani yanzu bari za sauki ka yasu sannan in kana aikata ayyukan sabo kuma imanin na ragewa kaga zuciyar na salakin tana salakin tana rage karfi har a waye gari wasu abubuwa da baka iya na saba ma Allah duk yanzu firili sai ka ce kai abin ka amen wahum ma'a zalika to su ahli sunna duk da haka duk da wannan aqida tasu na cewa imani zance ne da aiki aikin zuciya da kuma harshe aiki ne na zuciya da harshe da kuma gabubuwa yana karuwa yana ragewa ko to tare da haka la yukaffiruna ahlul qibla ba su kafirta musulmi su ne ahlul qibla ma'abuta alqibla masu fuskantar gabas suna sallah ba su kafirta musulmi bi mudlaqil ma'asi da sakiwa wai na sabon Allah wal kaba'ir da kaba'irori don ka aikata wani abu wanda sabon Allah ko kaba'ira ba za su kafirta ka ba kafirci daban ma'asi daban kaga sabanin khawarij da sun kace da kai ƙarya ka kafirta da kai zina ka kafirta da ka sha giya duk sabon Allah da kai ka zama kafiri kaga kowa zai zama kafiri kenan hasu tunda akwai wanda ya tsini daga saba ma Allah oh kama yaf'aluhu al-khawarij kama yadda khawarij ke aikatawa balil ukuwatul imaniya a ‘yan uwantaka ta imani thabitatun tabbatatta ce tsakanin musulmi ma'al ma'asi duk da saɓon Allah da suke yi. Don mutum ya yi zanadot ba za mu kore shi ba yana nan matsayin me ɗan uwanmu musulmi. Iyaka dai mu ga aƙida mu imani na ya rage zanar da ya yi. Amma dai musulunci yana nan musulmi. yana nan mumini amma naqisul imani imani na ya rage to kaga tunda wannan ƴan uwantaka ta imani tana nan ajana nan musulmi ba mu kore bai zan kahiri ba to dole ko mu'amalance shi duk irin mu'amalar da ake yi da musulmi ina fata kun fahimta sabanin khawarij kama qala subhanahu kamar yadda Allah ya ce min nuna cewa ko da mutum ya saba ma Allah inda bai kai ga kafirci ba yana nan musulmi yace fa man ufiya lahu min akhihi shay'un yana magana game da kisan kai ma kana limumina an ya katil mumina illa khata'an wa man ya katil muminan khata'an fa tahriru raqabatin muminatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu eh ita ce to eh ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatala الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى سيتشي ومن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان to ka gani an wajabta muku kisasi fil qatla ga waɗanda anka kashe in an kai kisan kai an wajabta ayi kisasi wani wuri yace walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaquna yaya ake kisasi alhurru tuqtalu bil hurri da ana kashe shi in ya kashe da wal abdu yuqtalu bil abdi bawa ana kashe shi in ya kashe bawa eh wal untha bil untha mace ana kashe ta in ta kashe mace sai Allah ya ci kaga kenan dai wanda duk ya kashe wani a kashe shi ko shi a kisasi sai ce fa man ufiya lahu duk wanda anka yafe mai min akhihi ay min dami akhihi shay'un duk wanda an ka yafe ma wani abu daga jinin ɗan uwansa ka kashe shi kisan kai yana cikin ka ba'irori ko baya ciki to amma kuma sitil wannan da ka kashe kuma Allah bai yanke yan uwantaka sai ya ce ɗan uwanka ne wanda an ka yafe ma wani abu daga jinin ɗan uwansa maimakon yanzu a kashe shi sai yan uwan wani da cikin magada ce aka a kashe shi ya biya diya ba ya halatta a yi wannan ba madalla to fattiba'un bil ma'ruf sai a bi shi da kyautatawa tirin tirin har ya biya diya shi da ƴan uwa ne wa ada'un ilayhi bi ihsan shi ko bayan da diyar ta tabbata gare da kyauta shi ko kai ya taurin bashi da shi da ƴan uwa ne a ce da dangin uwa da dangin uba kowa gurgudun hali ne a azamai a taru da shi da dangi ne a biya diyar kaga mahallin shahidi dai sai Allah ya ce faman ufiya faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda an ka yafe mu wani abu ga jinin dan uwa har kisan kai an yi amma Allah bai yanke ƴan uwantaka ba to yana ga don an yi fada kaga min babu aula kisa iyakar dai muni duniya a kashe tunda shi an kashe marubai ko madawowa to wannan kamar Allah na ce wannan da kake shi dan uwanka na don haka babu laihi kuma su ƴan uwa magada su ce sun yafe to duk wanda an ka yafe ma wani abu yafewa ta kasu kashe biyu ko an yafe gaba ɗai ko ko a'a an yafe maimakon a kashe ka ai kisasi an yafe amma a biya su diya to irin ta Allah ka magana an yafe ma kada a kashe ka amma a biya diya to fattiba'un bil ma'ruf kada ku tsananta mai a bishi da kare da kare da kare da alheri har ya biya wa adawun ilai bi ihsani shi ko kai ya taurin bashi shi ko ya bayar da diyan nan ga magada da kyautatawa ina fatar kun fahimta to kaga kisan kai ka ba'ira ce amma kuma Allah ya kira wanda ya kashe wani dan uwanka na kakkashe hmm? to wannan ma na jawo hankalinka dan uwana na a to don me zan kashe dan uwana sai ka hasa kashe shi wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce wa in ɗa'ifata yanzu kisan kai an kai amma ‘yan uwantaka na nan amma yanzu yayan baki ta haɗu da ɗan uwanka to da ya kawa kafiri haka zai yi ma ina ‘yan uwantaka kuma duk sunna ce ta bakin mallar abbas jirgi duk sunna ce ahalar sunna Allah ya ce wa in ɗa'ifata ni min almumini ta salu to wanga ta haitu a hili in ɓangare biyu na muminne sun kai faɗa da juna iqtatalu sun kai faɗa da juna fa aslihu bainahuma ku da baku cikin faɗan ku zo ku yi sulhu to abin da an karsa waɗanda ba cikin faɗan su ko sai zan munafikai annamimai ashewa da kaza yayi ma ai wallahi ga maimakon ku yi sulhu sai ku zama ku ka izauta to Imam al-Bukhari rahimahullah da ya kawo wannan ayat sai ya ce fasammahumul mu'minina duk bangare biyu musulmi ya yi faɗa da musulmi a ɗauki takobi a yi faɗa da juna kila da buge-buge da sare-sare da komi daidai ne ko laifi ne amma kuma Allah ya kira su Allah ya kira su mu'minnai wa yan da'ifatan minal mu'minina iqtatalu in bangare biyu na mu'minnai Imam al-Bukhari ce fasammahumul mu'minina Allah ya kira duk da laihin da sun kai na faɗa da juna Allah ya kira su mu'minnai kaga amma waɗannan irin mu'minnai suna nan muminai ne wannan laifi da sun kai na faɗa da juna sare-sare da sun kai bai tashir daga iya amma kuma imaninsu ya rage sababiya wannan laifin ba za mu kira su muminai kamilunal imana ba saɓanin murja'a su murja'a komi kai inda ba kayarci ba kana imanin kana nan inda ba abin da ya taɓa shi to shi an bambancin mu da su su ko khawarij yanzu sababiya faɗan da sun kai to sun kahirta to kaga sai su ahli suna sun ka tsaya tsakiya ba su kahirta ba suna nan muminai amma dai kuma muminai musulmi asi musulmi mai saɓon Allah muna tare to Allah ya ce in ɓangare biyu na muminai sun kai faɗa da juna fa aslu bainahu ku da ba ku cikin faɗan ko yi sulhu tsakanin su ba a cewa sai sulhun ta kansu a'a da ɗaya masu faɗa ba sulhun ta kansu ba waɗanda ba cikin faɗan su za su zauna su sulhun ta su fa in bagat ihdahuma to in kai taken side kaga kun baka cancanci sulhu ba in ka yi taken sayid wayanda ba su da sayid su za su sulhu kuma su yi da adalci fa in bagat ihdahuma alal ukhra bayan an yi sulhu sai wani kuma ya koma zaluntar guda cikin masu hada wani ya lababo ya koma zaluntar guda to Allah ya ce yanzu hada ya tashi da tsakani ne da wanga da ya zalunta ya koma hada tsakani ne da al'ummar musulmi duka fa qatilul lati tabgi ko yaki wannan da ya zalunci hatta tafiya ila amrillah sai ya dawo umarnin Allah a taro a yi faɗa da shi fa'in fa'at in ya dawo fa'azlihu bai nahoma ku sake sulhu tsakaninsu bil adali da adalci wa a ƙasa ku dai yi adalci inna Allah ya hibbul muqasiti na lalle Allah yana son masu adalci inna mal mu'minuna abin sani kawai mu'minna don mi da Allah ce ku yi adalci domin abin sani kawai mu'minna ikhwatun ƴan uwan juna ne to fa aslu baina don ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku ashe kenan faɗa don an yi faɗa bai tace ku da mu'minnai ba don ka samu saɓanin ra'ayi da wane ko saɓanin fahimta da wane ba ta sai da mumini ba don haka baka da ba lasin ne na kaci mutunci ne ba in ka ci mutunci ka ci mutuncin musulmi Allah zai kama ka wala yaslubun alfasiqa su ahli sunna wal jamaa ba su san ce mafasiki almilliya mai addini zu milla shine milliya ma'abuci addini fasiki mai addini to ahli sunna ba su san ce mai ismal imani sunan imani bil kulliya gaba daya yadda khawarij ke yi da kai laifi su ce ka tahi da mumini ka zama kafiri a to ahli sunna ba su haka nan wala yukhallidunahu fi nar kun ba su dawoma da shi cikin wuta su ce don haka ka dan kahiri in kan mutu zaka dawoma wuta ba su haka nan kamata qulul mu'tazila kamar yadda mu'tazilawa ke cewa balil fasiqu a'a ga ra'ayin ahli sunna fasiki ya dukulu fismil imani yana shigowa cikin sunan imani kamar yadda shehu usman ke cewa cikin muqaddima ta ta ihya sunna yace musulmi mai sabon Allah haka ne kamar kyakkyawan mace mai saba mai mijinta shehu ya ce ya zanna da ita saboda kyawunta da abin ga sannan kuma ya kyamaci wannan ɗabi'a da ta kai mai na saba da ta kai mai to haka ake yi da musulmi mai sabon Allah a zanna da shi saboda imanin nan da aggarai amma kuma a kyamaci wannan sabon Allah da yake yi ba a cewa wai a kyamatai gaba ɗaya tun da ya yi zina a kyamatai ko don ya sha giya a kyamatai ko da a'a ba ganin wanda da ya sha giya an ka zo da shi lokacin nan ba buloli aka yi ba abu hurara ya ce famin na daribin biyadihi wamin na daribin bi na alihi daga cikin mu akwai mai bugu ne da hannu cikin mu akwai mai bugu ne da takalmi fallan ma walla da ya juya baya ya gudu sai kala rajulun sai wani ya ce aka zaka Allah da ya kaskanta ka sai annabi ya ce la taqulu hakaza la tu'inu allahi shaytan ku ce hakan kar ku taimaka ma shaytan akan dan uwanku to Allah ya shi yanzu sun ma akai kai laihin amma mu tsobi kai laihin ba don a kore ka ai kai laihi kaza kamar kohar tuba an rahe ta kaddara ma kayi lahin akwai tuba ko babu to in zai tuba sai ya ta gidanku ya haɗa mana tuba ha to yanzu zaman da kakai da yan uwanka abinda ma suka so kayi laihi dan wani abu ai ya taba yin kaza to to kai ma ai ka taba yin kaza ko akwai wanda ka cewa bai taba yi ba to don rahama ce ta Allah mutum guda an ma'asumi shi an manzon Allah shi ɗaya ka ce mana bai da laihi mu yadda amma ko ka ce mana baka da laihi akwai sun ƙarya haka to mu tafi to wala yaslubuna al-fasiq al-milliya su ahlus sunna wal jamaa ba su san ce mafasiki mai addini ismal imani sunan imani bil kulliya gaba dai wala yukhallidunahu fi nar ba su dawamar da shi cikin wuta kamata qulul mu'tazila kamar yadda mu'tazila ke cike cewa balil fasiku a ga ra'ayin ahli sunna fasiki yadkhulu yana shiga fismil imani ga sunan in fasiki mumini ne amma kuma naqisul imani kama fi qauli kamar yadda yake cikin zancen Allah fati fataharirur raqabatin mumina sai ku yanta ku yanga mumina me mumina anan cikin wannan ayat musulma ku yanta ku yanga musulma kaga musulmi Allah ya kira da sunan mumini don haka duk wanda an musulmi in dai musuluncin nan bai walwale ba to to in an kira shi mumini ba a yi laifi ba ko da yana bisa ga wasu laifuka sai dai to ai yana kaza shi wannan ya rage mai imani ne yanzu ba za mu kira shi mumini mai cikakken imani ba amma dai yana nan mumini mun fahimta wa qalla yadkhulu fi ismil iman al mutlaq amma kuma yana yiwa bai shiga cikin sunan imani mutlaqi imani mutlaqi shine imani kammalalle kalma biyu ne al'imanul mudulak sannan da mudulakul imani al'imanul mudulak imani mudulaki imani sakewa wai ma'ana kammalallin imani wanda bai da wani aibi shi kuma mudulakul imani sakewa wai na imani kalmar imani wanda yake imani ne amma ba kammalalle ba shi an mudulakul imani imani na asali da zaran ka ce la ilaha illa muhammadu rasulullahi ko uban mutum haka shi dole ya ma hukuncin mumini haki adalla to shi a shi an mutlaqul imani imani mutlaqi wanga kuma al imanul mutlaq imani kam kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin fadar Allah da yace innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna innamal mu'minuna abin sani kawai mu'minnai alladhina su a waɗanda idza zikrallahu in anka ambaci Allah waje qulubuhum zukatan su na jin tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatu in aka karanta musu ayoyinsa zadatum iman tana ƙara musu imani ashe imani na ƙara ko bai ƙaruwa to ashe kuma tun ta ƙara musu ashe ya nuna imanin bai kai ful ba don duk abin da ke ɗauka yanzu in masallacin ga ya cika wani to yana samun wurin shiga dole ya tsaya can baya to amma an ka ce wani ya shigo to ya nuna masallacin bai cika ba to ashe tun da imanin na ɗaukar ƙaro ashe bai cika ba ya kai ful madalla to amma kuma sai Allah ya kira su da almuminuna mun fahimci abin da yake so ya hiswa madalla Allah ya kira su muminai kaga yanzu wani irin imani imanul mutlaq ko mutlaqul imani imanul mutlaq shi a imani mutlaqi imani kammalalle mudulakul imani ko sakiwa wai na iman duk yadda yake to to kaga waɗannan irin mu'minai mutlaqul imani ma dalla imani mutlaqi wanda ba kammalalle ba eh ashe kenan ba sai ka kammala ga imani ake kiran ka mu'mini ba matukar dai wannan kalma tana nan baka walwale ta ba ta la ilaha illallah mu kai mu'mini ne to wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace cikin wani hadisi sahihi yace la yazni zani mazinaci ba zai yi zina ba shine yazni lokacin da yake zina wa huwa mu'minu yana mai imani wannan irin imani imani kammalalle in ka ga mutum yayi zina to imaninsa ya rage amma ba kammalalle ba sannan ba to yanzu da kaga mutum yayi zina sai ka ce mai kahiri bai da imani a'a shi shi ya nuna imani ya kasu kashe biyu akwai mutlaqi akwai mutlaqul imani akwai imanul mutlaq mhm wala yasriqu sariqu haka barawo bai iya yin sata hina yasriqu lokacin da yake satar ho mu'minu yana mai imani kammalalle wala yashrabu al-khamra hakan ga mai shan giya bai iya shan giya hina yashrabu lokacin da yake shan ta ho mu'minu yana mai imani kammalalle wala yantahibu bayyin kwace nahabatan kwace mai kwace sanacin ya kwata ya sheka da gudu ba shi ‘yan kwace ba mai kwace bayyan kwace na habatan kwace za ta sharafin wani abu mai daraja ya kwace wani abu mai kima ya rafa'un nasu ilaihi fiya absarun mutane su rinka daga idanunsu gare shi cikin abin nan suna kallo nai shi ne yin ba lokacin da yake kwacen abin nan hu mumina yana mai imani kenan waɗanga ayyuka duka ba a yansu da imani kammalalle sai imanin mutum ya rage sannan ya ka iya yansu amma kuma ba shi ya nuna da mutum ya yi musu bai da imani ko kwatancin azzara ba waya ƙuluna su ahli sunna suna cewa huwa muminun shi mai ayyuka na sabon Allah mumini ne naqisul imani mai nakasashin imani imanin sa ya rage au muminun ko ko mumini ne suna kira ne mumini bi imani saboda imanin sa fasiqun sai su kira shi fasiki bi kabirati saboda wannan zunubin da yake bisa gare shi shi ake kira al-muslimul asi muslimu asi musulmi mai sabon Allah falayi utal ismal mutlaq ba za a bashi suna mutlaqi ba mutlaqul imani imani kammalalle wala yuslabu mutlaqul ismi hakan ga ba za a san ce mai mutlaqin suna ba imani daidai da wanda an naqisi a amshe mai ba a yi haka nan sai mun ka tsaya tsakiya amma su murji'a sai sun ka ce duk abin da za ka yi duniya kana nan laƙul imani mai imani kammalalle su ko khawarij da mu'tazila sun ka ce da zaran ka saba ma Allah ka tashi da mumini ka zan kahiri musamman khawarij sun ka ce ka zan kahiri su ko mu'tazila sun ka ce kana akan manzilatun bainal manzilataini kai ba mumini ba kai ba kahiri ba to Allah ya shiryar da mu so kaga mazhaba da ta ahli sunna koyaushe ita a tsaka tsakiya kuma ita tafi وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والله يسامنا البركة قابلنا منك كرنتا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك